أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد قوة أكو شكرة دبوبي الشاشدة ميلادية wanda ya dace da ina jin nawa ne ga wata hudu ko biyar biyar ba na boko ba biyar ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau muna darasi na shida a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun tike ne akan bayani dangane da wato abinda matan nan na gari suka yi wa matar sarki na yada maganganu cewa ta yi abin kunya ta nemi yaron gidanta ta sa aka aika suka zo ta tanadan musu da wuka a hannunsu ta ba su abinda za su yanka su ci na nama ko wani abu makamancin wannan ta fito da annabi yusuf ta ce ya zo ya ratsa ta cikinsu ya wuce da ya wuce duk suka yi yake hannayen saboda tsabar kyansa da daukan hankalin da ya musu suka ce ma wannan ba mutum ba ne wani babban mala'ika ne shine ta ce fa zalikunna alladhi lumtunnani fihi wannan shine abin da kuka zarge ni a kansa ko a cikinsa yusuf kenan wala kadra watuhu an nafsihi haƙiƙa na neme shi akan kansa fasta a sama sai yaki da kanta ta faɗa cewa annabi yusuf bai yadda da ita ba wala illam yaf'al ma amurhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin ni kuma nace idan bai aikata abinda na umarce shi ya yi da ni na alfasha ba sai an ɗaure shi a kurkuku kuma sai ya kasance cikin ƙaskantattu waɗanda suke azilla wanda suke tozartattu to shine sai yau za mu ji shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam me ya faɗa bayan wannan na bismillahir rahmanir rahim قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين yace ya ubangiji as-sijnu ahabbu ilayya kurkukun nan shi ya fi soyuwa gare ni mimma ya da'unani ilaihi da abinda suke kira na zuwa gare shi abinda ya ce suna kira na zuwa gare shi ne yana nufin tana kiransa zuwa gare shi gwanda ne rayuwar kurkuku rayuwar wahala rayuwar kunci rayuwa irin ta talauci rayuwa ta wa Allah ni yasu rayuwar kurkuku rayuwa mara daɗi shi fi soyuwa a gare ni akan abin da suke kira na zuwa gare shi na albasha asijinu ahabbu ilayya wa illa tasrifa anni kai da hunna ya Allah idan baka juyar da makirci da kaidin su a kaina ba kaidin mata kenan asbu ilaihinna ya ubangiji zan karkata zuwa gare su ma'ana kaidi da makircin mace ya kai ga annabin Allah yana roƙon Allah Allah ya raba shi da shi yace kuma in bai samu gam da katar da kariya daga ubangiji ba akan kaidin su ba to ba mamaki ya karkata zuwa gare su saboda kaidin su ya girmama shine asbu ilaihinna ay amil wato amil ilaihinna wa utabi'uhunna zan iya karkata gare su in bi su abinda ake nufi da asbu daga saba'a ne laraba suka ce saba'a fulanun yasbu sabwan da subuwan da subuwan da subuwatan duk ana fada idza mala washtaka ila shay yayin da mutum ya karkata zuwa ga wani abu wa akum min aljahilina kuma zan iya kasancewa cikin waɗanda suke aikata zunubi shine munal jahilina wanda suke aikata abu akan jahala akan kuskure annabi yusuf ya nuna gajiyawarsa sannan kuma ya nuna makircin mata kai baka isa ka cika baki kai alfari akan mace ba ƙware da gaske ba a cika baki akan harkar mace ba a dukan kirji akan cewa ni mace wallahi na fi karfinta a'a wallahi a'a ka yi taka tsantsan ka kiyaye ka ji tsoron Allah kuma ka nemi addu'a Allah raba ka da makircin mace mace ko matarka ce da kake aurenta in ta yanka maka wata tsiyar wala zancen ka ya kare to bayan nan sai mai Allah ya ce فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه وبنجيجن سي أمسى مسكرا دي فاستجاب أنا نفن أجاب له فصرف عنه كيدهن سي كوتر دكيدن سومتا akan yusuf innahu huwa samiul alim lalle shi allah mai ji ne kuma masani mai jin addu'ar yusuf ne masani ne kuma da makircin dukkan mata kaga nan gurin allah da kansa ya ce ya karbi addu'arsa daga nan ake cewa annabi yusuf garanti ne allah ya raba shi da kaidin mata shi ne wanda allah ya faɗa ƙarar ya kare shi ya kiyaye shi ya yi addu'a kuma take Allah ya karba su kai ma haka ake so ka rinka gaya wa ubangiji ya ubangiji ina da rauni ya Allah mahalicci na ina da rauni Allah idan baka yi min kaza ba kaza zai iya samu na ya Allah idan baka lullube da rahamarka ba sai in fada cikin azabarka ya Allah kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa kai ne mai tsarewa kai ne mai ɗaukakawa kai ne mai gaskantarwa Allah ina nema ka bani ka raba ni da kaza da kaza da kaza haka ake iya ku yan uwana amin sai Allah ya ce mi kuma ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم الله ya ce sannan sai ya bayyana gare su susuwa shi sarki da 'yan fadarsa da waɗanda suke kan ra'ayinsa su al'amarin nan na yusuf ya ishe su ba da mara aul ayati bayan sun ga ayoyi da suke nuni addallatu ala bara'ati yusuf bayan sarki da 'yan fadarsa da jama'arsa sun ga abubuwan da ya bayyana akan lamarin annabi yusuf na kau da kai ga ainihin wannan alfasha da aka neme shi sannan kuma ga ayoyi nan da Allah ya nuna cewa lalle Yusuf ya kubuta ga inda rigan nan ta yage kamar yadda mai shaida ya bayar sannan kuma ga yaro karami da aka ce ya yi ba da shaida ga kuma an kawo mata gidan sarki matar sarki ta kiraye su an turo annabi Yusuf sun gan shi sun yayyanke hannunsu bayan wannan hankalinsu ma gaba ɗaya ya fita daga jikinsu akan lokacin da annabi yusuf ya zo wucewa ta wurin ba da mara aul ayat bayan sun ga waɗannan ayoyi kawai suka ce kai la yasjununnahu hatta hin za su ɗauki yusuf su je su sashi a kurkuku su ɗaure shi hatta hin har zuwa wani lokaci sananne zuwa lokacin da za su ga cewa al'amura sun lafa imamu ata yake cewa ila an tanqata maqalatun nas za su yi haka har lokacin da zancen mutane da maganganun mutane a gari za zai daina a manta ma da yusuf a kai shi kurkuku kawai a daure shi imamu ikirma yake cewa shekara bakwai suka yanke shawarar za su daure shi imamun kalbi ya ce shekara biyar ka duba a zalunce shi a yi masa makirci a yi masa kaidi kuma bayan ya tsallake wannan kuma sai daɗa faɗawa jarrabawar kurkuku kuna ganin yadda abin yake tafiya ko ya hada da jarraba tun gida jarrabawar yan uwansa a cikin gidansu da suka ɗauke suka tafi da shi suka ce za su kula da shi suka ɗauke shi suka je suka yi mai duka suka jefa shi a rijiya Allah ya tsare shi bai mutu ba daga rijiyar nan wasu suka sa guga suka jawo ya makale ya fito suka ce ya bushira haza gulam bayan ya gama zaman kurkukun wato zaman rijiya sai kuma ya daɗa fadawa ibtila'i ya zama bawa dole aka kai shi kasuwar bayi aka kasa shi kamar yanzu kai ne fa da kake ganin kanka yanzu a ce ka je wani yanayi wani wurin da za a kama ka a ɗaure ka yanda ake ɗaure akuya a kasuwa a kasa ka ai abin bai yi ba bayan an yi wannan Allah ya jarrabe shi da fadawa jarrabawa gidan sarki yana kamar ya ji daɗi suna cewa za su rike shi za su girmama shi sarki ya ce akrimi matsuwahu a sa an yin fa'ana a wani tafi da walada a kula da shi a tsare mutuncinsa daga nan sai ya fada kuma jarrabawar mata matar gidan da yake zaune a gidanta ta neme shi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ga tsiraici ga fitinar mata Allah ya kubutar da shi bayan ya kubutar da shi kuma duk yanzu ya daɗa faɗawa mai kwan a kyale shi sai aka ce kai kurkuku ma za a kai shi sun mabadalahun min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin to bari mu ji يا شيخ كركم مي فاروق ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين الله يتي ودخل معه السجن فتيان zance ya kare har sun shiga kurkukun ma to sarki ya yanke hukunci Allah sarki ina yaƙo ina yan uwansa ina kaza ina kaza ina kaza Allah da ya madda shi mai da shi annabin nan da yake son sai yana kallo kisa wani lokacin zaka shiga cikin jarraba cikin damuwa mallam mai tsanani kar ka taba tsammanin Allah ya manta da kai wallahi bai manta da kai ba Allah yana kallon sa ya kyale shi ya shiga jarrabawa ashe nan gaba za a ɗaukaka ka haka rayuwa take kai hakuri kai ne faskare kai ne wankin kayan matan gidanku kai ne share kwata da yashe kwata kai ne dako kai ne kaza kai ne wane ne ba komai ba komai nan gaba wani za ka sa ya maka wani insha Allah suka ce a kai shi kurkuku matar sarki take cewa wannan yaro bako da ya zo ya kunyata ni ya yada sunana a gari kaji dan Allah Yusuf ya yi magana a kai Yusuf bai magana a kai ba wallahi ba abin da Yusuf ya ce mutanen gari dai sun faɗa abin da suka faɗa kawai amma Yusuf bai magana ba alaihi salatu wassalam amma take cewa wai ya kunyata ta ya jefa ta cikin damuwa so sarki tana goyon bayan sarki ya je ya daure Yusuf shikenan wa dakhala ma husijina fatayan sai gashi an sa Yusuf a kurkuku amma ba shi kadai ba tare da shi akwai wasu samari guda biyu waɗannan samari guda biyu um, sun shiga gidan kurkukun nan tare da Yusuf kuma da su za a yi ta bada labarin abin da ya ce da su ɗaya daga cikinsu shine mai gasa gurasar sarki kuma shi yake ɗauko abinci yake kawo wa sarki ɗaya daga cikin wanda suka shiga kurkuku mai yi wa sarki gurasa mai dafa wa sarki abinci da harkar abincin sarki shine shi ma ya yi wani laifin za a kai shi kurkuku na biyu shine wanda yake kawo sarki ruwan sha laifi suka yi wa sarki ya yi fushi ya ce ku tafi da yusuf gaba daya yusuf ba zai ka tafi shi kadai ba a hada ku tare ku tafi malaman tafsiri suna faɗa kamar yadda imam al-bagawi ya faɗa amma qur'ani bai faɗi haka ba qur'ani yana takaice zance baya kawo tafsiri wani lokacin dalla dalla akwai wasu mutane ne a wannan lokaci suka yi shirya wannan sarki makirci kamar yadda kuka sani duk inda mutum yake babba mai matsayi a cikin al'ummarsa to kuma dole a samu wanda ba sa son sa to suka shirya wannan sarki makirci wasu mutanen gari za su halakar da makirci za su halakar da wannan sarki saboda makircin da suka shirya sai suka haɗa kai da waɗannan samari guda biyu fatayan ɗin da mai dafa masa gurasa ko gasa mai gurasa da mai bashi ruwan sha suka ce in Allah ya sa aka yi nasara akan wannan barna to za ku samu kuɗi da yawa suka ce ku zo za mu ba ku guba ku je ku zuba a abincin sarki kai kuma za mu baka guba ka zuba a abin shan sarki shi dai mai shayar da sarkin sai ya ce baran yadda ba ba yanda za a yi ku bani guba in je in shayar da mai gidana shi kuma mai gasa gurasa saboda son duniya sai ce a bashi ba damuwa zai yi yayin da aka kawo abinci da abin sha a take sai shi mai shayarwan da sarki mai kawo sarki ruwa sai ce ya ayyuhal malik ya kai wannan sarki karkace wannan abinci karkasha wannan abinci ina shaida maka wannan abincin mai guba ne sai shi kuma mai dafa abinci ce ya kai sarki karkasha wannan ruwan akwai guba a ciki ba dai makirci ba ne ba ko ba ka wani ai ita tsaya in baka iya yin ta ba sai wani yanka ma ita shi yasa ake so ka kware akan iya akan iya ta din ma dan kar wani yanka maka ita ka san logar matsiyaci ba kuma gane ba ko an zo an ɗebi kwangilarsu za su yi aikin da za a kashe sarki a ɓaci kujerar sarki mai bawa sarki abinci shi ya ce ya yadda a bashi kudi zai yi aikin inda zai samu kudi mai shayar da sarki mai kawo drinks da ruwan sha ya ce shi ba zai wannan cin amanan ba aka tafi haka aka je aka kawo abincin shi mai zuba abinci ya saka guba shi kuma mai shayar da sarki bai sa guba batun da shi ya ce ba zai cutar da mai gidansa ba da aka zo shi mai shayarwa sai yake ce wa sarki zai fara cin abinci mutumin ka ya bude baki zai ɗiba abinci sai ya ce wa sarki ayyuhal malik ya kai wannan sarki kakkace wannan abincin akwai guba a ciki sai shi ma ɗayan mai ciyar da abincin mai guba kenan sai ya ce ya kai sarki karka yadda ka sha wannan ruwa akwai guba a ciki wannan ta sa sarki ya yi fushi ba tare da wani dogon ɓata lokaci ba ya ce duk aka yi su kurkuku gaba ɗaya bai yi wani dogon bincike ba wasu malamai a wata riwaya suke ce ai sarkin sai ya ce wa mai shan ɗebi ruwan ka sha sai ya ɗauka sai ya sha sai aka gaba abin da ya same shi sai aka ce wa mai gurasa ɗauki ka ci gurasa sai ce a faranci ba ka ci sai ya ci sai aka ce to a kawo abincin a bawa wata dabba ta ci aka kawo aka bawa wata dabba ta ci tana ci sai ta mutu amma duk da haka sarkin nan sai ce kai ma mai shayarwa ban yadda da kai ba a kai kurkuku gaba daya a nan gurin abinda nake so ku fahimta ko yan uwana wa dakhala ma'ahu sijina fatayan qur'ani dai ya ce wasu matasa guda biyu sun shiga kurkuku tare da annabi yusuf wannan fashin bakin da jawabin qur'ani bai yi ba dalla dalla ya kamata ku fahimci cewa duk wani wanda yake yana da wani matsayi ya kamata ya taka tsantsan in har kana da matsayin da abincinka daban ake kawo maka abin shanka daban ake kawo maka to sai ka zuba ido fa kana daɗa samun girma kana daɗa zama very careful akan abin da za a kawo maka shi sa mutum ya je bai da tsarin cin abinci ko ina zuwa yana cin abinci akwai haɗari kwarai da gaske in a wancan lokacin da ake ganin akwai karancin sharri to yaya wannan lokacin malam haka kai wani in baya san ka wallahi malam sai zai sa guba ya halakar da kai a yayin da mutane a yanzu kashe dan adam ba komai bane a wajensu kashe mutum ba komai bane wani abu ne mai sauki a wajensu wasu samuwa so duk wanda ya san yana da dan dama dama da matsayi a cikin mutane to gaskiya ya rinka taka tsantsan ba komai za a kawo maka ka ci ba ka bincika ba komai za a kawo maka sha ba kai ko matar ka ce wallahi ka tabbatar eh idan ka ga biri ne tana yawan maka maganganu na rashin mutunci to kai nesa da ita musamman kana da yan kwabbai da kuɗi akwai mutumin da ya gaya mun ni ban ma taɓa tsammanin haka yake wuce ka gan na malam kake gani na nace kwarai kuwa yace wallahi ba na cin abincin gida na nace me yasa yace a ina yace ni dai zan je musu cefane zan musu cefane da su da yayansu yace abinci na hakura saboda ya tara dukiya dan kada su samu guba su kashe shi na ce ya kake yi ce a'a ina da inda nake zuwa nake cin abinci kuma hotel ma ba guda ɗaya nake cin abinci ba don kar ma a gana saba zuwa aje a hada baki da yan hotel din aje a zuba musu wallahi malam ni da shi muke magana na ce kai wasu malam sun shirya wa duniyan nan sun kimtsa mata kawai don kar su mutu ya ce haka yake wata ran ya je can ya sayo abinci wata ran ya je can ya siya wata ran ya kaza wata ran ya sha shayinsa ya ce a ɗakinsa ba abin da bai da shi yar gas kuka sayar karama ga fridge ɗinsa da lemuka kuma yana kula kayansa ga ruwan shansa daban shi yake ɗauko ruwan shansa ya sha abinci ko ba a kawo mai dumame shayi ko da komai da komai a nan sai dai ki zo ki dafa masa a gabansa yana kallo to a ɗakinsa yana da kicin ɗinsa yawa yawan masu kuɗin nan da kake ganin su wallahi gaske abincin matansu ba sa ci ka ji wani bala'i ko akwai bala'in da ya wuce matarka ta zo abinci ce maka ba za ka ci shi ba kana tsoronta kuma duk yawanci masu mulkin nan da kuke gani da masu sarauta na wallahi haka suke su suka san inda suke wahala akwai wanda ya ce mun ya ce wallahi malam ko mata ta ƙarya take ta gaya maga inda nake kwana a gidana ya ce wallahi duk inda ba a tsammani na a nan nake kwana sam matata ba za ta gaya ma ga inda nake kwana ba ni wannan magana ta ban mamaki wallahi ko ba wani ne gaya ba ni da shi muke gaya ya ce yayana ai sai su ganni kawai yana da makoya kala kala dai kada ba kada ma fataken dare su zo neman sa matarsa ta ci duka ta ce yana can duk dukan da za a mata sai dai a kashe ta bata ce ina yake ba akwai wani wani wanda aka shigo gidansa wata rana ya ce malam ai da aka yi gumu aka yi gumu na ga lalle za a riske ni ya ce wallahi tallahi a cikin fulawar gidana na kwana fulawa ina irin fulawar nan da ake shukawa a kofar ɗaki wanda yake kewayewa falo da wayar sauransu da ya je hayya hayya hayya hayya da ya samu ya tsallako ta windo sai ɗaf ya dara kawai sai ya shiga cikin ciyawa ya bata kawai ya ce yana cikin ciyawa na yana ganin barayin nan da kafarsu da bindigogin suna ta zirga suke ce shege ya gudu ya ce ina nan ina kwance a ƙarƙashin fulawa inda ake bayan ruwa ina cikin ruwa a jikin sharkam kuma wallahi haka ya suke yana kallon su wallahi suka fita basu ganshi wato waye zai yi tunanin bari ya duba wannan wannan wannan fulawar ta abin nan waye ke wannan tunanin ba wanda zai yi kaga mutane da kwarewa wani ya gina gida yake nuna mun yace yace malam zo nuna maka abin da baka san da shi ba muka shiga yace to nan daki na kenan gaba ɗaya dakin malam da dakin aka yi shi ba da bulo ba rodi ne aka zuba da concrete abin nan duwatsu duka kofar ku dama ba ta balluwa ba za ta budu da ki ba kuma kafin ka balle ta za ka ɗebi dole sai gari ya waye ka gama balle ta kafin ka gama balle ta komin kayan aikin da ka zo da shi in Allah ya so ya yadda to sai gari ya waye kafin na zo an kama ka daga nan kuma sai nuna mun a gefen gadansu sai nuna mun wani tsani tsani fa lada matakala na ce wannan kuma ta me ya ce bari ka gani da ya bude ta karab karab karab sai na ga ta ya bude ta yi tsawo tana yin tsawon nan da ya kafe ta sai ga shiga ta a saman ginin cap cap cap cap ya taka silin ne fa yana zungurin silin din kawai sai kofa sai ta bude sai ya shiga yana shiga an gaya ma wata muguwar caka ne wani karfe ne mai bala'in nauyi ashe wai escape ne eh idan ya shiga yana shiga sai ya dauko sai miƙo hannunsa ya janye tsanin ya shiga da tsanin kawai sai turo wannan abu sai ya rufe in ka zo ba ka taba ganin akwai wata kofa a nan ba ya ce ya ce malam idan abu ya yi abu wannan tsanin ko matarka ba lallai bane ka bari ta za ta bata ma lokaci ya ce da zarar ka samu ka shiga in dai har an cin maka a ɗakin matarka ba ta gama hawa ba to sai dai ka firge tsanin kai ciki da shi ka sako kuma ba yanda za a yi wani ya iya hawa wurin ya balle wannan wurin ya shiga bai zai yi wa a ciki kuma wani ɗakin ne an yi decorating ɗinsa da komai kuma yana da ƙofa a saman ma ƙofar da za ta fitar da kai tankin ruwa na gidan daga ɗakin kwana sai tankin ruwa na ce to ya aka yace ai malam in gari yayi zafi in abin ya ƙi ya ƙi cinyewa to shi kansa tankin ruwan akwai tsani a cikinsa ai tsunduma ake sai ka tsunduma ka shiga kai talin kaya a neme ka sama da ƙasa ba za a same ka ba malam wannan duk shirin zaman duniya ne shirin kar a mutu Allahu akbar to tunda kuna neman kuɗi yanzu na taimaka muku ko ba ka bane ba yawwa na taimaka muku na agaza muku mu dai kabari muke tsoro ko ba ka bane ba inda bai da kudi dan wani ya shigo gidanka waye zo duk abin da zai yi ba wani ya ka shigo gidansa ya ce a ya ce yo me na fada me na wani har hada bindiga ya ce shiga duk abin da Allah ya baka kadi baka tafi ka ce ni in zaka taimaka min ma zan karɓi taimakon ce kai wata wannan matsiyaci ne wata wannan bai da komai a gidansa ya raka su kofar gida ya ce Allah ba ta sa'a ya ja kofar sai wuce ya tafiya su idan ba ka da koko ba kofar gida ma za ka yi kwanciyar ka to ba ramu ya ma zo mana in dai ba na mutane ba ne ba a sai dai mai daukan mutane ne amma in dai wanda yake daukan kuɗi ne ba shi zai dauki kuɗin da zai dauka ba Allah raba asiri to malami Allah ya ce daga baya قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما ينبئكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون akwai abin da ya saura malamai suke faɗa lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya shiga kurkukun nan sai ya sake jikinsa ya kama da'awa kawai yana ta yada ilimi yake gaya waɗannan mutane da ya shiga da su 'yan gidan sarki kenan yace to ni kun gana na iya fassara mafarki sai ɗayan sai yake cewa kai zo mu je gurin wannan ya koya mana sai suka je suka yi kirkiri mafarkin ƙarya wai don su gwada yusuf tunda ya ce musu ya iya fassara mafarki ba su ga komai ba abdullahi dan mas'ud yake cewa ba abin da suka gani kawai sun kirkiri wannan mafarki ne don su gwada yusuf wasu malaman suka ce a qur'ani ya faɗa sun ce sun yi mafarki din a wata riwayar malamai suka ce annabi yusuf ne ya gan suna cikin bakin ciki da bacin rai da ba wato da ba a taba ganin su a ciki ba suka ba shi labari cewa mu fa ka sani muna da wani matsayi mu ne na kusa da sarki ga abin da muke wa sarki hidima amma sakamakon da sarkin na yaman shine kawo mu gidan kurkuku suka ce to gashi kuma mun yi mafarki ma wani abu qala ahaduhuma inni arani asiru khamra ɗaya daga cikinsu ina wannan mai shayar da sarki ruwan sai ce ni na yi mafarki ga nan ina tatsar giya a asiru khamra ina yin giya burkutu ina tatsar giya irin ta inabi shi yasa aka ce da al'inabu ana ce da giyar inabi khamr ne saboda limata ulu ilaihi ni na yi mafarki yau ga nan ina yin giya وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ɗayan ya ce ni kuma gani na ganni ina ɗauke da gurasa a kan kaina kuma tsuntsaye sun zo suna cin wannan gurasa ɗin ya ce ya ga kaman gashi nan ya yi dakon gurasa kai da ma launi nauyi na abinci amma ga tsuntsaye suna ta ci sai suka ce ya kai yusuf nabbi'ina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinina ba mu labarin wannan fassarar mafarki namu akhbirna bi tafsirihi wa ta'birihi kalabarta mana fassara da wannan mafarki da abinda makomar mu take kai me ya kai ni zuwa ta tsagiya shi kuma wannan ya aka in zo na dako abinci kuma tsuntsaye suna ta ci dan gaskiya muna ganin ka cikin masu kyautatawa kuma muna ganin ka cikin masana fassarar mafarki malamai suka ce inna naraka min al-muhsinina anan wato inna naraka min al-alimina al-ihsanu anan ana nufin al-ilmu ne muna ganin kana ce masu ilimin fassarar mafarki wasu malamai suka ce a'a inna naraka min al-muhsinina din lalle kyautatawa ce yayi musu a kurkuku saboda an ce duk wanda ya rashin lafiya a kurkukun nan yusuf shi yake na farkon da yake zuwa nan gaishe shi sai rinka bi gida gida daki daki a wannan kurkukun yana zuwa yana gaishe su wannan yasa ya samu matsayi da ɗaukaka a wajen mutanen kurkuku wasu malaman suka ce yusuf ya shiga kurkuku ya tarar da mutane suna cikin tsananin bala'i da wahala sun ɗauke tsammanin ma za a cire su sarakunan suna zalunci a wannan lokacin yusuf ya basu ya ta basu hakuri ya ce abshiru wasbiru tu'jaru ku yi hakuri albishirin ku insha Allah za a ba ku lada sai su rinka cewa Allah maka albarka ya wannan matashi Allah ya baka halitta mai kyau Allah ya baka ɗabi'a mai kyau Allah ya baka harshe mai kyau zance mai kyau kai mun ji daɗin makotakan da muka yi da kai a cikin wannan kurkuku suka ce waye kai sai ya ce ana yusuf ibn safiyullah yaqub ibn zabihillahi ishaq ni ne yusuf dan gidan zababban allah yaqub dan gidan ishaq shi kuma dan gidan khalilullahi ibrahim mai gadin kurkukun da ya gan shi ya ga yadda yake ce kai wallahi da kana so da zan bude maka hanya ka gudu ka tafi amma karka damu zan kyautata maka zama a kurkukun nan ba zan tsananta maka ba ko ina kake so a gidajen kurkukun nan je ka zaba ka zaura to duk wannan yana cikin inna naraka minal muslimin kyautata musu da yake yi suka gan cikin masu kirki kuma dama ya kamata annabi ya zama yana da haka suka ce ba mu fassarar mafarkin nan ƙala la ya ci kuma ta'amun turzaqanihi yusuf ya ce salam babu wani abinci da zai zo muku a cikin bacci turzaqanihi da aka azurta ku da shi idan kuka ga abinci a mafarki aka zo muku da shi fi naumikuma a cikin baccinku illa nabba'atukuma bi ta'wilihi face sai na ba ku labarin fassarar wannan mafarki na ku bayan kun farka daga bacci wasu malamai suka ce a abin da yake nufi ba ma ya fassarar mafarki ba babu wani abinci da za ku iya samu a rayuwarku in dai an kawo muku abinci to ni zan ba ku labarin yawan wannan abincin nawa za ku iya ci nawa ne ba ku za ku ci ba nawa ne zai shiga ƙasa nawa ne zai bi jikinku sannan kuma zan gaya muku iya gwargwadonsa da launinsa da lokacin da zai ƙare Allah ya sanar da ni wannan kuma zan muku wannan ƙabla an ya atiya kuma kafin ma abincin ya zo muku abincin da aka yi Allah ya alkawarin zai baku zai taimaka muku nan gaya muku iya adadinsa da yawansa da kuma yaushe zai kare kuma in ma kun gama cin abinci kun cinye ma zan iya gaya muku kwano nawa kuka ci kuma ga irin abincin da kuka ci ko yana cikin cikin ku wannan mu'ujizar ta dace da mu'ujizar wani annabi shine waye annabi isa alaihi salatu wassalam النبي عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كنا zan ba ku labari da abin da kuke ci da abin da kuke ajiyewa a cikin gidajenku in ji annabi isa sai mutane suka ce wannan aikin bokaye ne da matsafa fa min aina laka hada ilmi daga ina ka samu wannan ilimin yace ni ba boka bane kuma ni ba matsafi bane zalikuma mimma allamani rabbi wannan abun da nake gaya muku ku biyun nan yana daga cikin abin da Allah ubangiji na isanar da ni kaga ya fara da'awa rabbi yanzu nan yana so ya nuna musu cewa akwai wani ubangijin su da yake masa bauta kuma sai ya nuna musu ba da karfin sai ya samu wannan abun ba da me ya samu da ilimin Allah zalikuma mimma allamani rabbi mutanen da ba magana Allah a cikin lamarin su babu tunanin Allah a cikin al'amarin su babu kaza sai gashi yanzu yana cewa wannan yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni kenan yanzu za su fara tambayar sa akwai wani abu ubangiji ashe akwai wani abu Allah malaka duba fasaha ta annabawa yana cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ni na bar hanyar wasu mutanen da ba sa yin imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su masu kafircewa lahira ne wannan hum din ta'kidi ne a ya fara yi musu da'awa cewa shi fa ya barranta shi fa baya bin hanyar mutanen da ba su yi imani da Allah ba kar ku manta waɗannan mutanen ba musulmi bane a lokacin kuma maganar lahira daman kada ma a kawo musu ita bai ce kai ku yi imani da Allah ba kai ku yi imani da kiyama bai gaya musu ba sai ce musu tun da ya ga ya ja sun yadda cewa shi mutumin kirki ne sai ce to ni ina da ubangijin da yake sanar da ni bayan wannan kuma sai ce lalle ni na bar hanyar wasu mutanen da suke bauta wani Allah za su fara ci a tusuwa wanda suke bauta wani Allah sannan bana tarayya da mutanen da suka kafirce wa kiyama to sai mai faru malam واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون duk wanda yake so ya koyi da'awa ta kiran wani musulmi wanda ba musulmi ba kai kokari ka shigar da shi musulunci ta hanyar hikima da basira da awa karanta suratu yusuf akwai uslubi na da'awa kala-kala ka duba fa daga maganar mafarki fa duba inda ya shiga babin aqida malam ya miƙe kafa wannan abubuwan duk da ya faɗa fa ba a tambaye shi su ba amma tunda suka kuskura suka ce inna naraka minal muslimin mu muna ganin kana cikin masu kyautatawa to bari yayi amfani da wannan damar tunda sun yarda da kai ka isar da alheri abin da ake gaya mutane duk wanda ya samu dama a wajen manyan mutane sun yarda da kai sun amince da kai ka cusa musu aqida amma ba ka iya gaya musu aƙida amma kana iya gaya musu bukatarka ba ka iya musu wa'azi amma kana iya mika ɗan hannu ka ce a baka ka yi amfani da wannan damar ka yi musu da'awa ya ce wata ba a millata aba'iya aba'i sai gashi na bi hanyar ni na bi hanyar to tun da can ya ce musu ya watsar da hanyar wanda musu imani da Allah da kiyama ba sai ya ce to yanzu ya bi hanyar iyayensa ka iyayen nasa Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ka duba mamaki sai faru daga kakansa kakan kakansa ko baban kakan Ibrahima saboda shine babba Ishaqa da Yaquba imma alhamdulillah alaikum assalam idan ma ba su san Ibrahima da Yakubu da Isaka ba yau sa san su jama'a duk a kurkuku ake wannan gugurmayar ba irin mutanen mu ba Allah ya sauwake ga mutum musulmi a kurkuku ya je ya zama dan luwadi eh mai kunya yada musulunci yada alheri luwadi ai ai ba inda ake luwadi irin gidajen kasuwa luwadi na fitar hankali mutum mai mutunci sai ya je kurkuku da karfin to sai an yi luwaɗi da shi wannan rashin mutuncin da ake a ƙasar nan kenan waje da kyau da babban baki da wasanni to za ka je kai mutumin kirki ne wataƙila rikicin aure ne ya haɗa ka da kai da matarka ta sa wani yayanta da yake da kuɗi a abuja ya sa a ɗaure ka ya ce sai na zo wuke na da shi saboda kawai kana auren ƙanwarsa aje a kai ka ajiya don wulakanci sai aje a hada ka da mutanen banza ana shiga za su fara marinka duka fau fau ce ka zo gidan maza yau alhali kawai rikici ne ya hada ka tsakaninka da matarka ko bashi ne na kasuwanci ka karbi kayan wani baka iya biya ba ya kasa yin hakuri ya ce bari ya kai ka a daure ka ana kai ka gidan kurkuku nan sai a hada ka da mutanen banza barayi yan fashi da waya a hada kuri guda duka abu na farko da za a fara yi ma duka sannan da daddare kuma da ƙarfi a danne ka da ƙarfi a yi luwaɗi da kai da dole dole wannan baƙin ciki ba sai kashe mutum ba wani bawan Allah yake gaya mun da kansa babban mutum ne ya ce shi ya ga wannan aikace yana shiga gidan kurkukun nan kawai ɗakin da ya shiga sai suka yi kuro za su fara dukan sai ce kai ku dakata ce kun san ko ni waye ce kar wanda ya taba ni kada wanda ya taba ni a cikin Allah ya taimake shi wannan tsawar da ya musu sai suka dakata sai ce da kun taba ni da kun ji kunya kuma zama na a wurin nan a cikin ku alheri ne ba ku san sababin da ya kawo nan ba yace malam kana gani da daddare zaka ga wani ya danne wani kai abun ba daɗi malam ya kamata a kawo gyara a cikin wannan abu ya kamata a kawo gyara a cikin wannan abu wai dan a wulakanta ka wai nan gaba karka sake sha'awar za ka shiga kurkuku ka je ka ga wulakancin da za ka gani koma me za a yi ma a je a yi maka saboda babu addini a ji a bincika mana wani abin da ake bada a ji a bincika ba haka wani wanda ya taba yin zaman kurkukun zai baka labari sai dai wuraren da suke da tsarki akwai wuraren da gaskiya suna da tsari malaman addini suna da karfi a ciki to muna faɗin wannan ne don musulmi ku koyi zaman kurkuku a wajen annabi yusuf ku ga inda ya yi da'awa ba wai ka je kana musulmi ka zama mutumin banza ba wallahi yan wana ina so na gaya muku muna zuwa wa'azi gidajen kurkukun nan kirista ne suke gaya mana sai su ce da Allah malam ku yi wa mutanen ku su rinka azumi su rinka sallah akwai wanda ba su azumi ba su sallah akwai wani shugaban wani kurkuku a wata jiha da muka je wa'azi yake ce mu yace unfortunately ka gani ba musulmi bane amma yaran ku ba sa son sallah yace yanzu wata ramadan wata ramadan zai zo wallahi ba sa yin azumi ba sa azumi kirista dan kurkuku shine zai ce musulmi kai yanzu ba za ka yi azumi ba amma suna ganin kiristocin nan lahadi za su tafi coci ina shaida muku ina maimaita muku wallahi da yawa daga cikin musulmi da suke zama a cikin kurkuku wasu ko sallah ba sa yi ko sallah ba sa yi annabi yusuf da'awa yake karantar da mutane yake so duk wanda Allah ya kaddara masa ya je gidan kurkuku to ya kokari ya aiki irin na annabi Yusuf alaihi salatu wasalam yace na bi hanyar waɗannan iyaye nawa wannan ya nuna cewa annabi Yusuf dan annabawa ne sama da ƙasa annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi ma kana lana an nushrika billahi min shay sai ya kawo sakon yace to bai dace gare mu ba mu yi shirka da Allah da komai annallaha qad asamana min shirki ina shaida muku ya ku abokanai na na kurkuku ni dan waɗannan mutanen ne kuma mu ba mu yi shirka ina so na gaya muku kada ku yi shirka zalika min fadlillahi alaina wannan yana daga cikin falalar Allah akan mu da ya ba mu annabta ya ba mu matsayi ya ba mu tauhidi wa alan nasi kuma ya sanya mutane su zamanto mabiya ne gare mu su ma falala ne Allah ya musu annas na wannan mutane biyun su ma suna ciki walakin na aksaran nasi la yashkuru sai dai da yawa yawa daga cikin mutane ba sa yi wa Allah godiya ba sa gode wa Allah akan ni'imar da ya musu ya yi su ba mutanen ka kadai ba har mutanen wannan al'umma da yawa Allah yana musu ni'ima amma wallahi ba san Allah musu ni'ima ba sa gode Allah zai fara dawa sai ya fara tinkaran waɗannan mutane ka kuma ta fa tambayan mafarki suka yi har yanzu bai fassara musu mafarkin ba to me yace malam يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار yace ya abokanina na kurkuku don Allah ku duba kankan da kai da tawazu ya sahibai ya abokanina guda biyu yan kurkuku na'am ya ce abokanan saboda ya laddafa musu wato su daɗa matsowa jikinsa ya yi musu da'awa sosai wai in kana kiran mutum ko da ka fi shi daraja me da shi kamar ɗan uwanka ne idan kana yi mutum da'awa matso da shi jikinka idan ka je kiran maguzawa kar ka dinka toshe hancinka saboda kana jin suna warin maguzanci ko sun sha giya burkutu suna ɗoyi ka dinka toshe hancin kana musu wa'azi jawo su kusa da kai in sun ɗebo tuwon su miyar kuka ko miyar kubewa suka maka bismillah zo ka zauna ka rufe ido kai hakuri ka ci kwarai da gaske ka zauna ku ci abinci tare da su wallahi wannan yana da tasiri wajen su karɓi zancen ka amma kaga malami ya tafi wa'azin maguzawa da manya-manyan kuloli na naman kaji da jollof rice lafiyayya da katan-katan da wane ne na lemuka ku je ku yi wa maguzawa Allah ya ce annabi ya ce ku koya musu a ji tausayi a kaza sai su tafi gindin bishiya can a daji sai a je a buɗe but ɗin motoci a je a sauke abinci mai tsada ana gyarewa a ci da kaji sai an gama a dawo cikin ƙauye kuma a ce za fara da'awa haba ai wanda ku bude a tsakiyar garin ku kira su su ci tare da ku ai kwarai da gaske ko kuma in ba ku zo da shi ba suka kawo nasu ku ci tare alaba shi daga baya ka je ka ka san yadda za ka yi in gudawa ta ta cafke ka shi kenan almuhim wannan usulubi yana nuna mana jan mutum a jiki ya ku abokane na na kurkuku a arbabun mutafarriquna yanzu alloli daban-daban shine arbabun mutafarriquna alihatun shatta yanzu alloli daban-daban wancan allan na zinari wancan allan na azurfa wancan allan na katako wancan allan na itace wancan allan na dutse wancan allan na karfe wancan allan na kaza wancan a sama wannan a ƙasa wannan dogo wannan gajere wannan mace wannan namiji a'a waɗannan alloli da kuke bautawa arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar waɗannan su suka fi alheri koko da allahul wahidul qahhar allazi la saniya lahu wanda ba yi da na biyu shi shi ɗaya ƙwaya ɗaya tilo alƙaharu alghalibu alal kulli wanda ya rinjaye kowa tabaraka wa ta'ala yanzu alloli daban-daban daban su suka fi muku ko kuma dai Allah ɗaya kaga anan ya fara nuna musu ashe akwai wani Allah ƙwaya ɗaya ba fa cewa ai kai ku daina bautawa allolinku ku dawo ku bi Allah na ƙwaya ɗaya ba sai ce a'a yanzu allolin nan da yawa wancan wancan wancan wancan wancan su suka fi muku alheri ko ku dai ku bi kwalla baya daya kuma sai faɗi suban Allah alwa'idu alqahhar kwaya daya mai rinjaye to sai ce mai mala ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wani sati sai mu fassara ta insha Allah wanda rai lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh